بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar lahadi ita ce safiyar tara ga watan safar shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin uku ga watan Agusta 2025 daga wannan majalisi namu na majalisu abubakar na abi shaiba da ke nan wato uh, northwest layout a cikin birnin kano muna karatun littafin aljami'u li akhlaqir rawi wa adabi as-sami' واللفر الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu da shekara sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam za mu tashi daga faɗin malar da yake cewa wa minha an yadda isama'a mimman lam yalqahu an ga wajen wato daga cikin abubuwan da suke sa a guji a guji riwaya daga mutum a kyamaci riwayarsa a kita daga ciki akwai mas'alar shine wa minha daga ciki an yadda isama'a mimman lam yalqahu a samu mai riwaya yana tutiya yana riya cewa yayi karatu a gurin wane malamin sa sai kuma a bincika a ga cewa a hakikanin gaskiya a tarihinsa ba su taɓa gamuwa da wannan mutumin ba. Wali hadhihi illati a ƙayyadan nasu mawali da ruwati, a sakamakon wannan dalilin ne malamai su ne annasu a nan, malamai suka, suka taskace tarihin haihuwar masu riwaya wa tarihin mautihim da lokacin mutuwarsa. فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت اسنانهم عن ادراكهم kuma an riski wasu mutane wanda suka ce sun yi riwaya daga wasu malamai wanda kuma shekarunsu sun gaza daga a ce sun riski wannan malami sai a tara malami ya mutu a wata shekara kai kuma daga ce ka riwaya daga gare shi a daidai sanda ya mutu kana dan yaro ko ba a mahaifi ka ba ko baka fara neman ilimi ba kaga haka yana tabbatar da cewa lalle da gaske wannan magana ba magana ce mai tushe ba saboda haka aka rubuta tarihi na wafayat mawali da wafayat kowane malami akan ba da muhimmanci wajen a san yaushe aka haife shi yaushe kuma ya rasu ko malaman da ya ce ya yi karatu a wurinsu yaushe suka rasu sai a yi mukarana a ga cewa sanda suka rasu shin ya riske su daga sako kuwa kamar yanzu ne mutum ya ce ya yi karatu a wata jami'a sai a ga cewa wato shekarar da ya ce ya karatu a jami'ar ba ma bude jami'ar ba misali da wannan sabon jami'ar da ake budewa wani kawai sai ce ya yi karatu a jami'a kaza kaza kaza ana duba shekarar da ya ce ya gama sai a ga a takardar lokacin ma ba a fara wannan kwas din a jami'ar ba ko ba a bude ta ba kaga dole a a sanya babban alamar tambaya akan wannan zancen nasa to wannan ya daga cikin dalilin da ke sa ake karɓar riwaya shine mutum ya faɗi wani da ya karatu a wurinsa a bincika a ga shekarun haihuwar mutumin ba su kai ga sanda zai iya riskarsa ba sau haka yake da muhimmanci kwarai a matsayin na ɗaliban ilimi mu saba wa kwakwalenmu da rike tarihin shekarun haihuwa da mutuwar mazaje wanda muke ɗauko zantuta daga gare su da wanda ake hujja da su ana ana gane haka ne kuma kawai bilistikra yawan karantawa ba zama ake yi a ce bari a haddace ba ba zama ke haddace ba amma yau da gobe in ana ana sabawa da abu kana sabawa da shi duk zaka rike ya zama cewa ka san abin kyakkyawan sai kamar yadda ya saba sai yake cewa akhbarani Muhammad ibn Abdul Wahid ibn Muhammad al-Akbar قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود بن كثير الطوسي قال سمعت أبا, أبا حسان الزيادي يقول سمعت حسان بن زيد يقول لم يست لم يستعن lam yusta'an alal kadhabina bi mithli tarikh babu abinda wato babu abinda aka yi amfani da shi wajen gane ƙaryar maƙaryata a cikin riwaya kamar amfani da lokacin haihuwa da mutuwa shine at-tarikh ana wannan magana Hassan ibn Yazid ce yace na qulil sheikh sai mu ce wa malami sanata kam wulitta wace shekara aka haife ka fa idza akhbara bi maulidihi arafnahu arafna kadhibahu min sidiki da zaran ya ambaci shekarar da aka haife shi sai mu gane abin da yake yi na gaskiya daga wanda yake yi fada na ƙarya wannan isnadi ba'ifi ne saboda Muhammad ibn Ahmada ibn Hamdan wanda wato abin nan ne eh okay wannan isnadin na wancan na sama ne ko wannan wannan isnadin da mala ya kawo anan sahihi ne insha Allah bai da matsala sahihi ne na'am ah sai ke cewa waƙala abu hassan fa akhastu fi tarihi fa ana a'lamuhu min 60 sana yace sai na bada muhimmanci wajen sanin abin da ya shafi tarihin kashe mutuwar mazaje da haihuwarsu yace na na san abin da wato ya shafi tarihin malamai daga sanda nake rayuwar na har shekara 60 baya wato shekarun malaman shi da malaman malamansa وضبط أصحاب الحديث وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه لهذه النية ولهذه العلة وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك كما بايغ سن تاريخي malaman hadisi sun killace sun rubuce sifatal ulama sifatil ulama siffofin malamai wa hay'atihim da kamanninsu wa ahwalahum da ɗabi'unsu aidan li hadhihi illa dan wannan dalilin yace kuma da dama wasu daga cikin masu riwaya an sun kunyata wani zai ce ya riwaya daga gunwa da sai a ce ya yake sai ce ai wani dogo ne sai zama shi gajere ko ya ce wani kakkawara ne sai zama shi siriri ne ko ya ce ce ai yana in'ina sai zama baya yi wato ana gane gaskiya ko ƙaryar mutane daga waɗannan tambayoyi da ake musu don sanin ɗabi'u da halaye da suka shafi mazaje ko su ɗin da gaske sun san su sai sake cewa imtihanun rawi bi su'ali an waqti sama'i haka nan ana iya gwada mai riwaya ta hanyar a tambaye shi game da yaushe ya ji hadisi a gun wani wani da ka ce kayi karatu a gunsa da yaushe kai karatu a gunsa قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا يوسف بن أحمد بن يوسف السيدلاني بمكة قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى الأقيلي قال رأيت في كتاب محمد بن مسلم بن وارا ɗaya daga cikin a'immatul hadith a'immatul hifdh fil hadith Muhammad ibn Muslim ibn Wara abokin su Abu Zur'a da sauran malamai na wancan zamani ya rasu 270 bayan hijira al-Imam an-Nasa'i ya kabitu da riwaya daga gare shi a cikin ashabul kutubi sita yace akhrajahu ilayya ibnuhu birray na gani a cikin littafin Muhammad ibn Muslim ibn Wara wanda ɗansa ya fito min da littafin na gani a garin Rayu a ciki ya rubuta sa'altu abul walid an Amir ibn Abi Amir al-Khazzaz na tambayi abul walid game da malam Amir ibn Abi Amir al-Khazzaz fa qala katabtu anhu haditha Ayyub ibn Musa an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace na na wato karanta daga gare shi na koya na rubuta hadisin ayyub ibn musa daga babansa daga kakansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin cewa ma nahala ya'ani waladan walidun afdala min adabin hasan babu abinda uba zai koya ma da wanda ɗan zai ci riba fiye da ya koya mishi kyakkyawan ɗabi'a da ladabi da biyayya. Ya ce ya rubuta wannan, fabaina na hannu inda yauman wata rana muna tare da shi izkala akbarana a tsa'ul ibn abi rabahin قال سمعت sai ya ce akhbarana ata'un ibn abi rabah aw sami'tu ata ibn abi rabah wasu ila an kaza wa kaza yace aba'u ya gaya mana ko kuma an tambayi ata'u muna zaune a shekara aka ce kaza da kaza fa qultu fi sanati kam sai ni muhammad ibn muslim ibn wara sai na tambaye shi na cewa wace shekara qala fi sanati 24 shi shekara ta 100 shekara ta 124 shine ma'anar sanata 40 wa 20 124 kunna fa inna ata'an tufiya sanata bid'a ashara cito adau dai ya rusu shekara ta 110 wani abu 114 bidab wato kenan sai bayan shekara 10 da rasuwarsa kaji wannan karatun a bakin sa kaga ya tabbatar da ƙarya ne wannan kisa ce sahihiya wanda zahabi ya ambace ta a cikin tarihi tarikh dinsa hakanan wato wasu malamai ma sun ambace ta kamar al-uqaili a cikin abdu'afa saboda haka kaga yana faɗan haka to wanda ya san tarihin rasuwa a dawo to kawai ya san wannan zuki ta mallace ya shika ta قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن يوسف القطان النيسابوري لفظا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية أبو عبد الله الضبي أخبرني أبو علي الحافظ أخبرنا محمد بن عبد الله البير البيروتي قال أخبرنا سليمان بن عبد الحميد البهراني حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسماعيل بن عياش قال إسماعيل يجي كنت بالعراق نقصن جاء قصة عراقي فأتاني أهل الحديث فقالوا sai ɗaliban ilimi na hadisi suka zo suka ce mana ha kuna rajulun yuhaddithu an Khalid ibn Ma'adan ga wani mutum yana kokarin ya dinga cewa Khalid dan Ma'adan malamin sa ne fa ataiku sai naje wurin sa fa qultu nace ayya sanatin katabta an Khalid ibn Ma'adan a wace shekara kai ka tu gaban Khalid qala sanata 13 sai ce shekara ta 113 fa qultu anta tazumu annaka samita min Khalid ibn Ma'adan ba da mautihi bi sab'i sinina so kenan kai kana cewa ne ka ji hadisi a gun Khalid bayan rasuwarsa da shekara bakwai kuma da fiye da haka domin a bisa zance mafi inganci Khalid ya rasu ne 103 qala isma'ilu mata Khalidu sanata sitta wa mi'a ya rasu shekara ta 106 kaga shine shekara bakwai kenan in kuma ya ya tabbata cewa 103 ne shekara goma kenan wannan isnadi ne kuma kyakkyawa wanda wato shi wannan mutum Suleiman ibn Abdul Hamid Al-Bahrani a cikin takribut tahdhib Ibn Hajar yana cewa saduqun rumiya bin nasab saduq ne ana karban hadisin sa amma an wato an jefe shi da nasab shine kiyayya da ahlul bait Allah ya kyauta wannan kuma Muhammad ibn Yusuf Al-Qattan babban malami ne mashahuri wanda ta Zahabi ya masa tarjuma a cikin Sirr al-Alamin Nubala yana cikin wato malaman hadisi sanannu sannan wannan kuma dake cikin isnadin da kuka gani Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Hamdawiyya shine al-Imam al-Hakim kenan al-Imam al-Hakim an-Naisaburi shine wannan suna Abu Abdullah an-Naisaburi shine Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Hamdawiyya malamin shi kuma Abu Abdullah Dabbi shi ma babban malami ne Abu Ali an-Naisaburi kenan Abu Ali Al-Hafiz shi kuma shine Abu Ali An-Naisaburi shi ma babban malami so haka isnadi ne wanda yake cike da malamai wanda suke wato sanannu ah to duk da haka wannan Yahya ibn Salih Yahya ibn Salih sahibul kissa zaka ga shi yana ma da hadisi a cikin Bukhari da Muslim wa haddathana Muhammad ibn Yusufa qala haddathana Abdullahi Muhammad ibn Abdul Muhammad ibn Abdullah Abu Abdullah shine dai al-Hakim din ko qala samitu Aba Ali al-Hafiz yaqulu yace lamma haddatha Abdullah ibn Ishaq al-Kirmani an Muhammad ibn Yaqub ataitu yayin da wannan mutum mai suna Abdullah ibn Ishaq al-Kirmani ya fara bada hadisi yana cewa daga Muhammad ibn Yaqub sai nazo gare shi fasaltuhu an maulidi nace shi haka yafe ka فذكر أنه لسنة إيدا وخمسين ومائة yace haife shekara ta 251 فقلت له سنتي مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين فأعل فأعلم فأعلمه فأعلمه yace to kai dai da kake wannan magana wancan malami Muhammad dan Abu Yaqub ya rasu shekara tara kafin a haife ka kenan ka haife ka 251 shi kuma ya rasu 243 42 afon sura ka shekarar shekarar da mutuwa sannan aka haife ka da aka ka ba mu bayani akan yaya aka yi haka yi mana kara mana bayani wato kasar biyu haka ba zai yi ba kala abu abdullah abu abdullahi ɗaya daga cikin masu riwayar da aka ambata a ciki abu abdullahi sai ce walamma kadima alaina abu ja'far muhammad ibn hatim kashi ana cewa kashi ana cewa al-kassi wa haddatha an abd ibn humayd yana riwaya daga abd ibn humayd ibn nasr al-kash mutumin garin su sa'altuhu an maulidi yace shi aka haife shi fa zakara sai yace annahu wulida sanata 60 wa 100 yace shi ya haife shi ka ta 200 da 60 فقلت لأصحابنا سنتي أبو كم الألبي سنع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة shi ba to wannan da kuke gani wannan malami yana da karama bayan mutum malam Abdu dan Humayd da shekara 13 ya ji hadisi daga shi Abdu dan Humayd ya rasu 249 kai kuma ka ce hakika 260 ah sannan abu dan hubai an haife shi ɗari ne da saba'in ya rasu ɗari biyu da arba'in da tara kai kuma haife ka ɗari biyu da sittin to ka ce kuma ka jire waya a gunsa ka ga shekaru aru aru ke wannan daga cikin hanyar da malamai suka dinga bi wajen a watin wajen wajen gane ƙaryan maƙaryata a cikin riwaya don tantance hadisi da tantance ilimi Allah ya saka musu alkhairi sai ce imtihanun rawi bi su'ali an sifati marrawa abu na gaba shine akan yi mai riwaya jarabawa a gwada shi ta hanyar a tambaye shi kamannin malamin wancan game da shekarun haihuwa ko da shi kuma game da kamanni kamar yadda ya ambata قال حدثنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي قال حدثنا أبو محمد حدثنا سليمان بن محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري الامام البخاري رحمه الله عليه يتي قال يتي قال سهيل بن زكوان ابو السندي المكي شعيب بن زكوان ابو السندي المكي sai yake cewa sami'tu aisha yabo yana bada labari cewa aisha ta gaya mu aisha ummul mu'minin radiyallahu anha وقال عباد ابن الأواب كنا نتهمه بالكذب عباد yace wannan mutumin mun kasance muna zargin shi anya ba ba sheka mana ƙarya yake ba kuwa anya so da kaje muna da shakka akan abin da yake faɗa wata rana da ya faɗi wannan magana sai muka ce mishi qultu lahu sif lana sif li aisha ba mu labarin aisha ya take ne qala kanat adma yace ta kasance adma shine reddish ja ja haka wacce ke da jiki mai ja mai duhu kamar kamar abin nan tayi flushing kamar da mutum ba farin mutum ya fushi misali zaka fuskar shi tayi ja haka ko yana fama da mura ko zazzabi sai ce to fuskar ta ko fatar jikinta jazirce haka wa qala ghayru abbadin kanat shaqra bayba wasu kuma wanda ba shi wanda suka santa sun ce aisha ta kasance shakara bai ba shakara ita ce farar mace wata ke da kuma gashi mai ruwan gwalfin za ga turawa wani kula raba da irinsu gashin ta ba baka bane shakara ita ce wata ke da haske sosai ba mai jan ba mai duhun irin wancan jajajen ba ta fi kamar ba ta da jini su zaka cikinta ko misali sannan kuma gashinta ba baki ba ne gashinta golden ne blond yawwa blond kwarai kuwa blonde wannan shine su white blonde an gane ko to kaga yayi ƙarya bai santa ba zaka a gane ƙarya shi kuma wannan riwaya ce take tabbatacciya ta zo a cikin tarihi Imam Bukhari ya ambace ta a cikin tarihinsa وحدثنا أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي akwai hadisai da suka zo da yawa wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira Aisha da Humaira Humaira irja al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin Manarul Munif yana cewa da hadisin da yazo da wannan wasfu din bai inganta ba ko dai da'ifi ne ko munkari ko ma na ƙarya amma akwai hadisai ɗaiɗai kamar ƙwaya ɗaya ko biyu da suka tabbata wanda suka zo da wannan wasfu din annabi ya ce mata yake irja amma wanda yake mafi shaharar su bai tabbata ba khudu nisfa dinikum an hadhihi al-humayra ko an sharban addinin ku daga wannan yajjar mata wannan bai tabbata ba wallahu a'lam ah wa haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib al-Khwarizmi قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن خميروي الهروي قال حدثنا الحسين بن إدريس قال قال عم قال ابن عمار سئل وكيء عن أم داود الواشبية أن تنبي وكيع جمد أم داود الوابشية عفوا الوابشية إيه ودى معلمة فقال امرأة كانت زكية الفؤاد sai ce mace ce wacce ke da take da basira qala wasu ila anha ya ibn sa'id fa qala sa'alaha rajulun an shuraihin qala fa qalat kana mithla ummuki قلت لابن عمار ما معناه قال كان أفت يعني كوسجا لم تكن له لحيه wato da aka tambayi wake akan ita wannan mata mai suna ummu dawud alwabishiya wanda faƙala sai ce imra'atun imra'atun kanat zakiyatal fu'ad wata mace ce wadda take mai mai basira akwai wata kissa game da sufyan wanda Sufyan ya taba zuwa yana so ya karatu a wajenta aka hana shi shiga gidan kawai haura katanga shi wallahi sai yayi karatu a gunta dattijon malama ce suka dinga mai ihu za su buge shi tace a kyale shi kyale shi almajirin ta to mace ce mai basira mai ilimi ana zuwa gunta karatu dattijuwa ce to shi kuma wannan yayi bin sa'id da aka tambaye shi bai santa ba sai yayi wani wayo garin yin wayo shi a gane ƙarye shi sai ce fa qala sai ce sa'alaha rajulun an shuraihin wani mutum ya tambaye ta game da shurai qala sai ya ce fa qalat sai ta ce mishi kana mithla ummik yayi kama da mahaifiyarka qultu ibn ammar sai ni al-husayn ibn idris sai na ce me kake nufi ma ma'anahu me ma'ana a tambaye ta game da wani mutum ta ce yayi kama da mahaifiyarka qala yace kana asatta ya kasance shagiri asan shagiri go ta'ani kausatan lam takul lahu lihya tana nufin mai haba wanda take busasshiya babu gemu babu tsoro kudaddiyar haba qala ibn ammarin abdullahi ibn أذينة الأذني لا يكتب حديثه مر ها هنا فقدم الموصل فنزل على حرب, حرب أبي علي قال فسمع منه ابن أبي الزرقاء وقاسم الجرمي قال فذهبت إليه قال فحدثنا أم محمد بن سالم قال فذكرت ذلك للقاسم فقال وقلت لأبي أخاف أن يكون هذا كذابا ya ce sai shi a ibn ammar ya ci gaba da cewa abdullahi ibn uzainata al-uzaini la yuktabu hadisu wannan mutumin ba a rubuta hadisinsa hadisinsa sakit ne marra hahuna ya ce ya wuce ta garin nan faqadimal mausil ya tafi garin mausil fanazala ala harbin abi aliyin ya sauka a gun abu ali harb abu ali qala sai ya ce fasami aminu ibn abi zarqa ibn abi zarqa ya ji hadisi da gare shi wa qasim al-jarmi da qasim al-jarmi qala fa dhahabtu ilayhi sai na tafi gare shi qala fa haddathana an muhammad ibn salim ya mana riwaya daga muhammad dan salim qala fa dhakartu dhalika lil qasim sai na ambatan maqasim al-jarmi nace kaji kaji abinda wancan malami da kuka kawo gunshi kaji abinda yace qala wa qultu nace amma fa inni akhafu an yakuna hadha kadhaba naji alamar ƙarya tare da shi ban yadda ba qala li qasim inna sufyana thawri akhbarana anna muhammad ibn salim kana a'ma ce to ai tunda yana cewa yana da hadisi daga muhammad dan salim to mu Sufyanu Thauri ya gaya mana cewa Muhammad ibn Salim makahu ne to ga yadda zamu kama shi fasalhu ka tambaye shi a sahihan kana am a'ma wai malam Muhammad dan Salim shin yana gani ko makahu ne qala fa aqbal fa aqbaltu mas'alata fa qultu Muhammad ibn Salim kana a'wara am sahihan da naje sai na juya tambayar dan kan na bashi sata ansa sai ce gafarta malam wai malamin kudin nan Muhammad ibn Salim shin mai ido ɗaya ne ko mai ido cikakke yana da hararar garke ko ko ido cikakke fa qala sahihun tilafiyayye ne wallahi asahha basaran minka ce ya mafi ka gani wallahi qala fa akhbartu qasiman sai na ga wa al-qasim al-qasim al-jarmi bidhalika fa alqaw hadithahu sai suka watsi da hadisansa dama sun ji alamar cewa akwai zuƙi ta malle a zancensa ya za su tabbatar da suka mishi wannan dabara kaga duk waɗannan hanyoyi ne da malamai suke bi wajen tantance ƙarya da rashin gaskiyar wasu masu riwaya sai kuma imtihanun rawu bi su'ali anil mawdi alladhi sami'a fi akan iya mai mai riwaya jarabawa ta hanyar a tambaye shi a ina a wane gari a wace makaranta كجه حديثي أقوم واني قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل ابن شعبان الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبي شمال عبد أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو أحمد الزبي الزبي الزبيري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق السبي كان عن حبشي ابن جنادة قلت لأبي إسحاق نتي أبو إسحاق أين سمعته منه سنة بيش نتي أئنا كجوانا لغا أبو كجوانا لغا لغا مالما قال وقف علينا على فرس سوري بابو إسحاق سبيبني والله عفوا بابو إسحاق سبيبني قال وقف علينا على فرس له في مجلس في جبانة menene sabi'u yawa sai ce wa kafa alaina ala farasin ya tsaya ne a gare mu akan dokinsa ala farasin lahu akan wata godiyarsa fi majlisin a wani wurin zaman mu fi jubanatin sabi' jubana shine makabarta cemetery karamin makabarta haka ta ta asabi asabi sunan kabila ne wato muna zaune a kusa da wata makabarta ta kusa da abin nan wato anguwa ko kabilar banu sabe to shine sai ya zo ya tsaya ya ba mu labarin ya ba mu hadisin da aka sai gane lalle kawai ya kirkira hadisin wannan riwaya asalinta tana cikin dai sadinta yana da yana da rauni saboda shariq ibn abdullahi an-nakhai wanda yake da raunin hadda amma imam nasai ya fitar da ita a cikin al-kubra dinsa da dabarani a cikin mujamul kabir malam ya ci gaba da cewa akhbarani muhammad ibn al-husayn al-qattan قال أخبرنا دعلج ابن أحمد أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال سألت مجاهد بن موسى عن أبي داود أبو داود النخعي وسليمان ابن أمر بن عبد الله كنا قال قلت له يزيد بن أبي حبيب yazid ibn abi habib ɗaya daga cikin sigaru tabi'ina ne ya rasu 128 bayan hijira aka ce yazid ibn abi habib aina laqitahu aina ka gamu da shi qala sai ya ce ma haddathtu anhu hatta hayyatu lahu aljawaba laqituhu bil babi wal abwabi qala mujahidin dullani ala makanin la aqdiru alayhi yace a yazid ibn abi habib aina laqitahu aina ka game da shi kace ka game da Yazid ibn Abi Adib aina ka game da shi fa qala sai yace ma haddastu anhu hatta hayyatu lahu aljawaba ai ban koyi karatu a gunsa ba sai da na shirya duk magana da aka tambaya game da shi zan amsa ta laqituhu bil badi wal abwabi na game da shi a kofa da kuma wasu kofofin wato zai mushi wani saddabaru irin kaman gatsi kala mujahidun sai mujahid ya ce dullani ala makanin la aqdiru alayhi eh nuna mana wurin da ba zan iya ganewa ba wato ya gane ƙarya yake musu ke wa haddathana ali ibn muhammad ibn al-hasan al-simsar qala haddathana abdullah ibn usman as-saffar qala haddathana muhammad ibn imran as-sirafi qala haddathana abdullah ibn ali ibn al-madini qala sami'tu abi malam ali ibn al-madini kenan babban malamin يقول هنا محمد بن الحسن الواسطي روى عن الأعمش غير شيء وهو ثقة يتش محمد ابن الحسن الواسطي يي رواية ديوى دقى أعمش كما أمنتتشين وأخبرنا عن سحيل ابن زكوان سيكما يكرن تدمو دقى سحيل ابن زكوان وكان ضعيفا في سحيل ميرونيني أنا عائشة دقى سيدنا عائشة وقيل له an tambaye shi aina laqita Aisha aka ce aina ka game da ita qala sai ya ce bi wasit a garin wasit wasit wadda take abin nan wasit guda biyu ce akwai wasit wadda Hajjaj ya kafa a kasar a kasar Iraki wanda wannan garin ba kafa shi wasit bayan mutuwa Aisha da shekaru abu kuma wasit wani ƙauye a najat wanda yanzu zai kira cewa cikin kudancin saudi arabia kenan da shi kuma babu wani tarihi da nuna aisha ta taɓa zuwa garin kaga kowanne kowanne ne ma cikin su to dai kawai ƙarya yi wanda garin da ya fi shahara da wasit ba a kafa shi ba sai zamanin hajjaju hajjaju kuma aisha ba su riski juna ba da aisha so sai kuma ɗayan garin kuma wani ƙauye ne wanda shi ma babu tarihi akan cewa ta taba zuwa wurin sai kuma man bana kadhibuhu bi hikayati an shaykhi khilaf al mahfuz an akwai wanda kuma za a gane ƙaryarsa saboda ruwaito abinda ya saba da abinda aka sani daga malamin nasa abinda aka saba ji daga malamin sa shi kuma sai zo sai zo da sabanin haka قال حدثنا محمد بن محمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي بن الخطبي وأبو علي بن السواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سليمان بن حرب ببما لم يتي قال رجل لأيوب أيوب ابن أبي تميمة السختياني إن أمرا روى عن الحسن amru ya yi riwaya daga alhassan cewa la yi sakranu minan nabi ba a dukan wanda ya sha annabi kamar tsini ko wani jiko mutum ya sha sai ya yi maye to ba za a duke shi ba wai in ji al'asar albasari kala ayyubu sai ayyubu ya ce ka raba ya yi kuskure ba haka bane ana sami'tu al-hasana yaqulu yujladu as-sakran min an-nabi ina ji al-hasan yana cewa lalle za a za a yi ma mutumin da yayi maye sanadiyan shan abin da yake ainihin wato tsimi ne wanda ya sha shi yayi maye to za a yi mushi bulala wannan asar yana nan a cikin muqaddima ta sayyid muslim domin daga jin fatawar ta saba wa abin da aka sai daga al-hasan al-basri alhassan albasari mutumin ƙasar basara mutanen kufa su ne suke da fatawa akan cewa idan ka sha wani abu kai maye wanda asalin shi ba a yi shi da nufin yin giya ba to ba komai za a yi ci gaba da sha kamar kwananniyar fura ko wani jiko ko wani haɗin magani inda ba an yi shi ne don a sha a yi maye ba to ko da ya bugar ba giya ba ne wannan fatawar sanannen abu ne a cikin fatawar mutanen ƙasar kufa ta daga cikin shawagul fatawa kamar yadda zahabi yake ruwaitowa cikin sirralan wala cewa wanda ya tattara fatawoyi fantararru na ƙasashe daban-daban to ya tartar dukkan sharri sai ambata ya ce idan ka ɗauki fatawar mutanen sham game da abin nan zaƙewa wajen yin ɗa'a ga shugabanni suna da guluyi ga ɗa'a ga shugabanni da abin da shugaba ya babu kuskure fatawar mutanen madina game da halastin jin kiɗa akwai malamai a madina da suke halasta sauraron kiɗa da fatawan mutanen makka game da auren muta akwai malamai a ƙasar makka da suke halasta auren muta sai kuma ce da fatawan mutanen kufa akan halascin shan maye saboda haka a kufa suna sha kamar yadda alhakim ya bada labari akwai malamin su wanda yake yake yana sha din daga zai ce haddasana fulan fulan ibari sai yake cewa wa kana yashrabu nadira ala mazhabi ya kasance a majalisi za a aje mashi ƙwarye shi ta wannan abin sha yana ba da hadisi kuma yana dan tabawa to haka ta alwaki ibn jarrah babban malamin nan Allah ya gafarta mai ya kasance yana shan wannan abu saboda fatawar garin su kuma ya taso ya ga malaman garin suna bada fatawa don haka normal saboda kan aka zo aka ce ga fatawan wani malami daga garin Basra wanda an san abokan hamayyan mutanen Kufa ne akan komai akan siyasa Kufa suna yin aliyu su kuma suna yin abin nan usman da banu umayya akan kai hata riwayan qur'ani riwayansu daban-daban ne hata mazhabin nahu mazhabinsu daban-daban ne saboda haka daga ji wanda ya san wannan tarihin da ya ji an ce ana san basari ya ba da fatawa akan wannan fatawa mai matsala ya goyi bayan fatawa mutanen kufa dole a sa alamar tambaya akai kai sauraka ba daidai ba ce al'imamu kamar da muka faɗa muslim ya ruwaito a cikin mukaddima haka na ibn adi haka abin nan alfasawi a cikin almarfatar tarih haka hibatullahi allah na ka'i a cikin sharhu usul itikadi ali sunnati wal jama'a allah ya kyauta wa akhbarani al-hasan ibn muhammad al-balakhi قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال سميت أبا محمد أحمد بن محمد ابن محمود الخزائي يقول سميت أبا علي الحسين بن إسماعيل وانا متمنى دروني ابن سليمان الفارسي يقول سميت أبا مئشر حمدوي ابن الخطاب يقول سميت محمد بن إسماعيل ومحمد ابن يوسف ابن الحكم يقولان سنة شوى لما قدم عبد الله بن عبد الرحمن الأساني المدني بخارى yayin da wannan malami ya zo garin Bukhara kunna nakhtalifu ilai sai muka dinga zuwa wurinsa wa huwa yuhaddithuna yana ba mu hadisi fa haddathana yawman bi hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne sai ba mu wani hadisi yace game da annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yahtajimu yawm as-sabt cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin watin qahu ranar asabar ثم قال رأيت سفيان بن عيينة يحتجب يوم السبت غير مرة yace kuma na ga Sufyan dan Uyayna shi ma yana yi ba ɗaya ba ba biyu ba qala Muhammad bin Yusufa shi Muhammad bin Yusuf yace fa ataina Abu Ja'far bin Musladi fa zakarna lahu zalika suna matasa dalibai sai suka tafi gun malam al-Musladi sai suka ga mishi fa qala aqimuni aqimuni yana kishin gida sai ce kuta da sai ya zauna samitu sufyan ibn uyayna ta yaqulu yace ni kuma na san sufyan yana cewa mahtajamtu qabbu illa marratan wahida ban taba yin kaho ba ko a duniya sai so daya fagushiya alayya da ne kahon sai na suma qala fa alimna hina idan annahu kazzab sai magana ƙarya tunda shi ya ce ya ganshi yana yi ba ɗaya ba biyu ba an bugun wani wanda ya san shi sani na gaskiya ya ce so ɗaya ya taba yi sannan cewa da ya ai annabi na yi ranar asabar kwata-kwata wannan ma ba zai iya tabbata ba saboda hadisai sun zo a sharat suna nan a cikin sunan ibn maja wanda suke tabbatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa in za a yi kaho kada a yi sai ranar litinin ko talata ko alhamis ko sanu kuma kamar haka a tsallake laraba a tsallake asabar sannan a yi lokacin da farin wata yake haske sannan a yi da safe sannan a samu ƙwararren wanzani matashi wanda zai yi da dai wasu muwasafa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kuma littafin ibn qayyim al abin nan at-tibbu annabawi zaka ga maganganu akai da sauran malamai da suka yi bada inaya akan batu akan kaho so da haka da zaran wanda ya san wannan abin ya ji labu ya ji wannan karatun zai tabbatar da cewa lalle akwai akwai za'ida a cikin sa qala abu misharin falidhalika kadzabuhu dan haka aka dinga cewa wannan abu ali al-hussein ibn ali al-farisi aka ce makaryaci ne kana ya kudu kitaban ka'anabi wa kitaban qutayba fayan durfi yana yakan samu copies ne da littafin waɗannan malamai al-ka'anabi shine abdullahi ibn maslama al-ka'anabi wa qutayba da qutayba ibn sa'id al-balkhi fayan durfi sai ya dudduba ya dudduba sai kwashi abin da zai kwasa fayarwi lahum al-laythi bin sa'd wa ghairihi sai ce haddasana ƙalabi ko haddasana kutaiba an lais ibn sa'ad au kama qala qala abubakar al-khatib wa idza salima rawi min wad'i al-hadith idan mai riwaya ya kubuta daga yanayin ƙarya baya kera hadisi wadda'a is-sama'i mimman lam yalqahu kuma ya kubuta daga cewa baya tutiyar ya ji hadisi daga wane alhalin bai ji daga gare shi ba wa janabal af'ala kuma ya guje ma ayyuka allati tasqutu bihal adalatu waɗanda a sanadiyyar su nagartarsa da mutuncinsa na iya zuba mun yi magana kan su a baya ghayra annahu lam yakul lahu kitabun bima sami'ahu to duk da haka baya ƙarya yana da mutunci bai dangantawa wani abin da bai gaya masa ba amma kuma ba shi da littafi wato wanda ya ji hadisinsa ya rubuta fahaddasa min hifzihi sai ya zama daga haddasa yake ba da hadisi lam ya sai halayyar jazu bi hadisihi ba za a karɓi hadisinsa ba hatta ya shahada lahu ahlul ilmi bil afai har sai malamai ma'abota ilimi sun ba da shaida wal arifuna bihi masana hadisi su ba da shaida annahu mimman qattalaba al hadisa cewa lalle ya koyi karatu wa anahu kuma ya sha wahala wajen koyon karatu wa babahu kuma ya kiyaye karatun wa dahu kuma ya haddace wa yu'tabaru itqanuhu kuma a gwada shi a tabbatar da gogagge ne wa hibzuhu da wadabtuhu da kuma gogewarsa a gwada gogewarsa bi qalbil ahadith alayhi a mai jarabawa ta hanyar juya hadisai su a gu malaman hadisi na gaskiya yadda suke shine yana duk malaman nan su Ali ibn al-Madini su al-Imam al-Bukhari su Ahmad ibn Hanbal su Muhammad ibn Muslim ibn Wara su abu zur'atar razi su malik duk waɗannan manyan malaman mahaddata ne sana da tabisansu amma idan suka zo karantar da karatu ba sa karantar da shi da ka yadda mu yanzu muke ganin wai burgewa ne mutum idan karantar da abu da ka ba burgewa ba ne su da littafi sai karanta wani littafin wanda kafin su koyi karatu a cikin littafin sai da suka kwafe daga na malamin ko daga wani asali da aka kufa daga na malamin bayan an kwafe kuma sai an yi mukarana wato a sake dubawa shin abin da ke cikin al'asul ko far'un mukaranun alal asul haka na kwafe a yi gyare-gyare to ya zama yanzu wannan certified kwafi ne kenan to sannan wannan kwafin kuma mutum ya kiyaye shi daga sanda ya koya bayan ya ga wani zai saura hadisa a bakin malam sannan kuma ya haddace din amma yana nan da littafinsa idan ya koma zai ba da hadisi ba zai bayar daga wannan haddan ba wannan haddan kamar back of ce sai ya bayar daga littafin har idan ma ya ga wani abu ya saba da littafinsa da haddasa sai ya itimadi ya ce fi kitabi kaza wa min hifzi kaza saboda kokarin tantancewa tunda kamar da suke cewa fa innal hifza khawwan hadda kwakwalwa tana da ha'inci wani abin kawai ka ji ya birkice maka wani abin ka ji ya dauke zai su dogara da abin da ke cikin littafi da shi suke bayarwa so da haka idan mutum ya zo kawai ya zama na cewa shi baya bayarwa sai da ka to kawai watsi za yi da shi ba ilimi bane wannan tun farko har sai idan malamai masana sun tantance cancantarsa da cewa kuma da gaske ne wannan abin da yake ruwaitowa ya ji shi a gun mutanen da yake cewa malamansa ne to sannan ne za a karɓa sannan ne za a bayar za a karba kaga mu da yake zamani ya zo an juya mafi yawan ma'aunai na meye daidai me ba daidai ba mu a yanzu abin burgewa ne a ce mutum baya rike littafi kuma har ya dinga tutiya ko a dinga ziga shi a dinga cewa ya fi kowa ilimi abin tausayi a wato irin yadda muke rayuwa a cikin wannan yanayin karatu da ilimi wajen karantar da shi ana dogara da littafi hadda kuma ba a ce karka haddace ba ka haddace to yanzu wannan hasila kenan ta ma'arif ɗinka da zaka dinga istishhadi da su idan ta kama amma wajen koyar da karatu to kada a yi da ka domin za a iya samun kurakurai iri daban-daban ba ku ganin hatta tafsiri duk wanda yake tafsiri da ka to abin da ya ga dama yake faɗi kula da kyau gani jama'a ma ka ja aya kawai faɗa da Hausa duk shirin shiritar da ya ga dama sai ya faɗi ta kawai shikenan sai a wuce kuma haka zai ci gaba da yawon shi da azumi watakila ma ya wuni yana bacci ko ya wuni yana kallon TV a ɗakin amaryarsa da an yi la'asar kawai sa bari gasa cire tafsiri ba za ka haɗa da malami wanda watakila tun cikin watan binnan rabi'ul akhir ko rajab yake bincike akan ayoyin da zai karantar ramadana ya zo ba duk in ya zo zai ta karanta su yana tadabburin su yana bin littattafai yana neman bayanai akan su yana tara ma'alumat in ya zo sai ba mutane bayani daga littattafai malam wane ya ce malam wane ya ce shi wannan shine ilimi amma mutane tunda ba ilimi ake so ba wacce hanya ita ake so kowa kawai zai zauna ya kankoma gilashi kamar wani farfesa kawai a ta zubo mishi ya ta zubo mutane abin da ya ga dama kuma su dauka su tashi ana ana ana ana wakaci waka tashi a kasar na wallahi Allah bai kyauta a a bari mu juya karatun ku wannan da muka kare shine zai zama kasar na 13 kenan wa alaikum salam